الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يويني لأكو كما رانا الليتنين عشرين دا بير غوتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبونا يا دا دريه دا أربعين دا بيو kuma yau sha hudu ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin a wannan daura mai albarka wacce aka kira ta da addauratu tarshidiyya domin karatun wannan littafi mai albarka alhikamun jadiratu bil ida'a min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bu'ithu bisayfi bayna yaday sa'a na babban malami al-imam عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه idan ba mu manta ba a majalisin jiya kuma majalisi na biyu mun karanta gaba ta farko da sharhinta ta hadisi kamar yadda aka yi mana bayani kuma muka gani hadisin yana da gaɓoɓi guda shida wannan gaba ta farko ta yi batu akan bu'istu bisayf me yasa Allah madaukakin sarki ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam takobi bayan Allah madaukakin sarki ya bashi hujja an bashi alqur'ani sannan kuma an bashi takobi me aikin takobi me ya kamata a yi da takobi an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takobi yayi amfani da shi domin jihadi akan hanyar Allah madaukakin sarki jihadi yana da sharuɗansa yana da dokokinsa yana da matakansa malaman fiqhu da malaman suluki dukka sun yi bayanai masu gamsarwa a game da waɗannan kuma sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa a game da wannan ɓangaren saboda haka sukan musulunci akan cewa addini ne na zidda jini suka ce ta zalunci suka ce ta rashin adalci manzo Allah sama Allah ya bashi takobi domin kare kansa domin kare addininsa kuma ba shi bane farau ɗabi'ar duniya duniyan nan bata taba zama haka nan ba face sai an yi amfani da ƙarfi akan wasu duk mutumin da ya zama azzalimi to burinsa shine ya zama ya hau kan wanda yake mai adalci to a hikima ta shari'a da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi wa a ce kullum wanda ya kasance shi ne mai adalci ya zama kuma a ƙasa yake ba shi ma sai aka ba shi dama ya yi amfani don kare kansa da mai da martani daga akan azzali wannan ita ce babbar manufa da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam takobi wasu malamai da suka yi rubuce-rubuce ba su fahimci wannan hikimar ba sai suka tafi domin su ga ya zaci su kora wannan hadisi wanda hadisi ne da yake tabbatacce wanda mun yi ishara a majalisun farko da wasu daga cikin irin waɗannan malamai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to da izinin Allah yau za mu shiga gaba ta biyu qala al-allama ibn rajab قوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فدن النبي صلى الله عليه وسلم ده يشي قبل تاشن القيامة قبل تاشن القيامة على ربشين أكتشي بينا فين دكي فائدا تد قسنش ينا فائدا تد القربة ظرف مكان يفيد القربة yana fa'idantar da hukunci yana fa'idantar da kusanci duk lokacin da kaga an yi amfani da baina to yana nuna kusanci shi yasa sai kaji an ce baina baina ai baina at-tarfi wa ziddi yana tsakanin gefe da kuma kishiyar gefen wato a tsakiya yake in ka matsa zai iya komawa hagu in ka matsa kuma zai iya dawowa dama to sai amfani da lafazin baina idan abu ya zama wasaf tsakiya sai kaji suna cewa bayiniya ce wa bitari baina dalika sabila kaga baina dalika sabila to shine bayin qurba kusa an aiko ni qurba sa'a gab da tashin alkiyama yani amamaha abinda ake nufi da baina ai amamaha ni nake gabanta na shiga gabanta a zuwa ita take bi na kiyama tana bin annabi sallallahu alaihi wasallama a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban tashin alkiyama wa muraduhu annahu bu'itha qaddama as-sa'ati qariban minha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi an aiko shi qaddama as-sa'ati a gaban tashin alkiyama qariban minha gabda tashin alkiyama daga annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wani annabi bayansa sai tashin alkiyama wa min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam alhashiru daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alhashir sai aka sa shi a ismul fa'il fa ka'annahu huwa alladhi yahshuru an-nasa ay huwa alladhi yajma'u an-nasa fil mahshar kamar manzan Allah sama ne zai tara mutane a filin tashin alkiyama saboda ka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta an fara taruwa a filin tashin alkiyama sai aka kira shi da alhashir wal aqib sannan kuma daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al aqib al aqib wanda yazo a baya wanda yazo a baya shi yasa idan aka ce aqaba ai taraka aqiban lahu ya bar wani a bayansa idan mutum ya mutu bai taba haihuwa ba sai a ce tuwfi wa lam yuaqib ya mutu amma bai bada a bayansa ba to sai aka sa shi shi ma nan ismul fa'il sai aka ce al aqib ai inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama aqiba al anbiya qablahu manzo Allah sama shine ya biyo bayan annabawan da suka zo kafinsa daga shi to an kulla kofa ta annabta kama saha anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qal kaman yadda ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ana muhammadun a wata riwaya kamar da imamu malik ya fitar da ita a cikin al-muwatta da isnadi sahihi li khamsatu asma'in ina da sunaye wasu sunaye guda biyar li khamsatu asma'in ina da wasu sunaye guda biyar sai ya ce min ana muhammadun ni ne muhammad ni ne shayabo ai alladhi yuhmadu bi kathra wanda ake yabansa da yawa shayaba kenan ka gani ko wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu in ji hassan radiyallahu anhu وشق له من اسمه ليدله ألا يز أهو سونا النبي صلى الله عليه وسلم دقى سونا سا فذو العرش محمود دقى شن سونا ألا أقوي حميد تو حسان بزي إيسا شاء تشن بيت سبزي حوبا إن يشي فذو العرش حميد بيت سزي كريم sai ya ce to bari ya ɗauko hamid ai siga ce ita ma take fa'idantar da maf'uliyya sai ce fadul arshi mahmudun kaga bai amfani da hamid kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce ma kansa zul arshi al majid ko zul arshi al majid ko to to kaga zul arshi al majid sifar Allah ce abin nan kai abin cikin salatin manzon Allah sallama karshe a salatin ibrahimiyya innaka antal hamidul majid ko to kaga hamid sunan Allah madaukakin sarki sannan sai aka sama manzo Allah sallama shi kuma ne Muhammad wa Ahmadu sannan suna na Ahmad shi kuma siga ce ta tafdili ai allazi kana Ahmad min ghairihi wanda aka fiye ba fiye da waninsa kaga ahmad kenan walmahi sannan suna na almahi sunan manzal sama almahi wanda zamfara suke ce ma mahi eh to almahi sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra wanda Allah madaukakin sarki ke share kafirci da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ke share kafirci duk wanda yake yin kafirci ya san shi ma ba addinin gaskiya yake yi wal hashiru sannan sunana al hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami ni ne wanda za a tayar da mutane a karkashin kafafuwa ta a tayar da su a hada su waje daya wal aqibu alladhi laysa ba'di nabiyyun sannan ni ne al aqib ni ne wanda na kasance a karshe wanda babu wani annabi bayana al-imam al-tahawi yake cewa a cikin al-aqid al-tahawiyya wa kullu da'wa nubuwatin ba'dahu taghayyun wa dalal duk wani wanda yazo yace shi annabi ne bayan manzo Allah sallama to da'awar taghayyun ce kuma da dalal wanda mun yi bayani kansu a majalisin da ya gabaci wannan so daga wannan hadisi hadisi ne sahihi malamai da yawa sun ambace shi sun ruwaito shi sanadinsa ingantacce ne وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة sannan Allah madaukakin sarki ya sanya tsagewar wata ta zama ɗaya daga cikin alamomin kusancin alkiyama kama ya ƙulu ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar iqtarabat as-sa'a iqtarabat as-sa'a tashin alkiyama ya kusa me yasa wa inshaqqa al-qamar domin wata ya tsage iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar wannan wawul ma'iyya ce wa inshaqqa al-qamar menene yake musahaba da iqtirabu as-sa'a inshiqaqu al-qamar wato iqtirabu as-sa'ati yusahibuhu inshiqaqu al-qamar wa inshiqaqu al-qamar yusahibu iqtirabu as-sa'a tun da aka wata ya tsage to tare suke da tashin alkiyama wa kana shiqaquhu bi makkah qabla al-hijrah tsagewar wata ta tabbata ne a makka kafin hijira kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithu ana was-sa'atu bu'istu ana wasa'ata ka hatai dabti biyu ko wawun din ta zama wawul ataf ko kuma ta zama wawul ma'iyya bu'istu ana wasa'ata wawul ma'iyya ce ai tu sahibuni as-sa'atu an aiko ni a tare da ni kuma tashin alkiyama yake so daga lokacin da aka aiko ni to aiko ni da aka yi alama ce daga cin alamomin tashin alkiyama shi yasa malamai na aqida in suka tashi za su bayani akan amaratu sa'ati to alama ta farko da suke ambatawa cin al'alamatu sughra kanana kananan alamomi ita ce alama ta ba'satun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahatai manzo Allah sama yayi haka a wata riwaya aka ce wa qarana bayna as-sabbabati wal wusta a wata riwaya aka ce wa dhamma as-sabbabata wal wusta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su yi haka yace ni da tashin alkiyama haka miki haka miki aikuni alama ce ta cewa kiyama ta zo wa ashara bi usba'ihi as-sabbabati wal wusta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni da yatsunsa guda biyu ɗan ali da kuma mai biye masa da ɗan ali da mai biye masa haka wa dhammahuma ko wa qarana bainahuma ya hada tsakanin su haka shi ni da tashin alkiyama ga mu haka dake kharrajahu fi sahihain manya manyan malaman hadisi guda biyu al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da wannan hadisin a cikin sahihan ɗinsu akwai riwayar da ta zo kamar yadda al'imamu ibn manda ya fitar da ita a cikin ma'arifatul ashab a cikin manzo Allah sama yake cewa bu'ittu fi nasami sa'a bu'ittu fi nasami sa'a an aiko ni ne a cikin karamar iska da ta fara kadawa ta tashin alkiyama nasab suka ce daga nasim ne idan aka ce nasim shine ar-rihu dha'ifa shi yasa iskar safiya haka shi yasa suke ce mata nasimus sabahi iskar safiya hakan take kadawa ba ta da ƙarfi ba gu ba guguwa bace iska mai daɗi to manzo Allah sama yace an aiko ni a lokacin da iskar tashin alkiyama ta fara kadawa a hankali so daga a cikin wannan iska aka aiko ni kage yana nuna alamar tashin alkiyama ce shi yasa al-Imam Ibn al-Athir sai ya zo ya sharhin wannan me ake nufi da nasab din yace huwa minan nasimi awwalu hububir rihi dha'ifa abinda ake ce ma nasam daga annasim ne kadawar iska farawar kadawar iska iskar da ta kasance ba mai karfi ba aibu istu fi awwali ashraq as-sa'ati an aiko ni ne a farko farkon alamomin tashin alkiyama ni ne alama ta farko ta tashin alkiyama wa da'fi maji'iha kuma aiko ne an aiko ne ne a daidai lokacin da tashin alkiyama alamar farko mai rauni so da ka aiko manzo Allah sama ba babba alama bace alama ce karama shi yasa malamai suka yi ittifaki suka sanya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin amaratus sa'atus sughra alamomin tashin alkiyama kanana ba manya ba wasu kuma suka ce ma'anan nasam jam'u nasama ce nasama kuma ana nufin alhalka halitta ai bu'istu fi zawi arwahin khalaqahumullahu ta'ala qabla iqtirabi sa'a Allah ya aiko ni a cikin wasu mutane masu rayuka waɗanda Allah ya halicce su gab da tashin alkiyama kaga muke ka annahu qala fi akhirin nash'i min bani adam kamar manzon sama yana cewa Allah ya aiko ni a halittun ƙarshe a cikin 'ya'yan Adam waɗanda aka aiko ni a cikinsu to su ne ƙarshe daga ni shi ke daga su shi ke ba wasu kuma mutanen da za a sake halitta a ba su wani sabon annabi bayan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisin shi ma hadisi ne da ke tabbatar da wancan yana ƙarfafar wancan cewa Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qurbat sa'a gab da tashin alkiyama sai ya zama ya cancanta kenan aiko shi a kira aiko shi a matsayin alama daga cikin alamomin tashin alkiyama al-Imam al-Qurtubi al-Ansari mai tafsiri ba ne al-Mufhim ba al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah Ali ibn Ahmad al-Ansari mai tafsiri a cikin littafinsa a tafkira fi ahwalil mauta wa akhbaril akhira ko umuril akhira a cikin littafinsa yake cewa fa ma'anahu ana annabiyul akhir ce ma'anar wannan hadisin ni ne annabin karshe fala yalini nabiyun akharu babu wani annabi da yake bin bayana daga kaina an kulle kofa wa inna ma talinil qiyamatu abinda ke biye mun shine tashin alkiyama kama talis sababatal wusta kamar yadda wannan yatsan ke biye ma wannan in kuma ka faro daga haka kama talis sababatul wusta kamar yadda wannan ke biye ma wannan in ka juya hannun haka in kuma kai haka kama talis sababata al wusta kage daga wannan sai wannan وليس بينهما أصبع أخرى a tsakaninsu babu yatsa ko akwai to haka manzal sama suke da tashin alkiyama ai ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan kenan saboda haka sai yace wa kharaja al-imamu ahmad min hadisi buraidata al-imamu ahmad ya fitar a cikin musnadinsa daga hadisin buraida bu'istu ana was-sa'ata jami'an in kadat latasbiquni ce an aiko ni ni da tashin alkiyama gabaci ɗayan mu kai saura kirs tashin alkiyama ya gabace ni in kadat latasbiquni saura kirs tashin alkiyama ya gabace ni وللترمذي رواية الإمام الترمذي في نفس الساعة فسبقتها أن أيكون أتكن تاشن القيامة أما سينقبا تاشن القيامة كما سبقت هذه لهذه لأصبعيه السبابة والوسطى كما يد ونن يقبا تونا من ظل تسمى ينون يا أنسى أنعلي سننسينون نبي مسعد laisa bainahuma usbu'un ukhra ai babu yatsa a tsakanin su ko duk da wannan riwaya tana da rauni Malam Albani rahmatullahi alaihi ya rauna na ta a cikin da'ifu Jami'i Tirmidhi yace hadisi riwaya ce wacce take mai rauni to alal aqalli dai tunda ba ita bace hujja za a iya ambata ta istinasan listishhada a ambace ta a matsayin tabi'a ba matsayin abin da aka kafa hujja da shi ba tunda asali ga hadisi nan tabbatattu sai ta zama riwaya ce kawai mufassiha to daga wannan na nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi kawai yana nuna cewa alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama kuma daga aiko manzo Allah sallama to shikenan kiyama ta kusa والصحيح أنه يدل من ذلك على القرب من الساعة الإمام ابن رجب يتي كي إن جنتشير مجانا أبند حتى كنونا wannan na nuna kawai kusancin shi da tashin alkiyama an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gab da tashin alkiyama ne saboda ka aiko shi na nufin tashin alkiyama wa kana qatadatu yushiru ila anna al-murada bainahu wa bain as-sa'ati al-imam qatada ibnu di'amah as-sadusi daya daga cikin manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin alzamu talami da ibn Abbas illah ɗaya daga cikin waɗanda suka fi lizumtar sagilna Abdullah ibn Abbas a cikin almajiransa saboda ka yana ɗaya daga cikin mufassiru Makka a cikin fahimtar sa ya nuni annal murada bainahu wa bain as-sa'ati ka miqdari fadl as-sababati 'ala al-wusta qatada yace kaman fifikon da ke tsakanin al-wusta akan as-sababa fifikon da ke tsakanin wannan da wannan shine fifikon da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tashin alkiyama wa qad qila inna bainahuma min al-fadli miqdar nisfi sub'i suka ce ko saba'in suka ce wasu malamai suka ce fifikon da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tashin alkiyama to kaman fifikon da kamar miqdar nisfi sab'i kamar misalin gwargwadon rabin bakwai ne wato uku da rabi akwai abin da larabawa suke ce mishi suke ce mishi hisabul uqud idan balarabe yana so ya ya maka lissafi sai ya maka haka akwai abin da yake nufi ko ya haka ko ya haka kowanne duka adadi da ka sani to balarabe zai maka kirga da waɗannan yatsun guda biyar to sai suka fassara suka ce in aka yi haka a cikin hisabul uqud yana nufin uku da rabi ce uku da rabi suka faɗi haka a wata magana wa akhadha min hada wa ukhidha min hada anna baqa'a ummatihi alf sanati sai suka ce sun gano al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zauna ne gwaggwadon shekara dubu ɗaya kaga wannan magana ce mai rauni waƙi bai tabbatar da ita ba sannan kuma babu nassin da ya tabbatar da ita suka ce shekara dubu in ka kaddara daga zamanin qatada ibnu di'amat as-sadusi wanda ya rasu wajen a cikin karni na karnin tabi'ai in ban manta wajen shekara 80 da 86 ko 85 na hijira a tada ya rasu to an kirga daga wannan lokacin zuwa yau shekara nawa aka yi dubu ta cika yanzu ana neman 500 a saman dubu daya kaga dubu daya da rabi so daga akwai matsalar da suke tattaunawa a kanta miqdaru umri duniya wai gwaggwadon kwanakin da duniya za ta yi gabaki ɗaya da Allah madaukakin sarki ya kaddara mata to shine anan suka ce sun gano cewa abinda ake nufi fifikon da ke tsakanin tashin alkiyama da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman fifiko ne kawai na shekara dubu ɗaya wa huwa subu'ud dunya suka gano cewa shi wannan abin nan wannan shekara dubu ɗayan ita ce ɗaya cikin bakwai na duniya na rayuwar da duniya za ta yi kaga sun kaddara cewa duniya ga baki ɗaya da Allah ya halicce ta za ta shekara dubu bakwai ce illam wa qad rajjaha zalika ibn al-jawzi wa suhaybi al-imam ibn al-jawzi mu ya tabbatar da wannan yarin jayar da wannan maganar والسحيلي لكم الإمام السحيلي أبو القاسم إيه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ينا إيه دقى شما يما يما لما اللغة ينا دي لتاف النهو با لتاف الإبو ما لتفيد يوا سننكم ينا دي لتاف التفسير سنن تفسير الجامع في التفسير ما لنيني كما مكاه shekarun shi goma sha bakwai Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa ya ya ya karɓi idanuwansa so daga duk karatun da ya yi ne a matsayin makahu shi yasa limamu safadi ya ambaci tarihinsa a cikin littafinsa mai ban sha'awa naqtul himyan fi nukatil umiyan littafi ne da ya rubuta shi akan makafi tun daga makafi wanda suka samu matsalar ido a cikin annabawa wa biyabbat aynahu min al-huzn fa huwa kazim wasu suna ambata cewa annabi yaqub alaihi salam ya makance to shi ma ya ambaci wannan sannan ya dawo a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da yawa waɗanda suka makance irin su ibn abbas irin su jabir ibn abdullahi da makamantansu sannan ya dawo cikin tabi'ai sannan ya dawo cikin atba'u tabi'ina sannan ya dawo cikin malaman karni na hudu karni na biyar karni na shida har zuwa karni na bakwai karni na takwas wanda shine karninsa al-imam safadi almajirin shaykhul islam taymiyya to wannan littafin nasa yana da ban sha'awa naqtul himyan fi nukatil umiyan labarin rika ne kawai na makafi a ciki ne zaka ga yadda yake ba da labarin makafi waɗanda suke makaho mai ɗinka ma kanshi kaya da kanshi yake ɗinka kayansa a cikin malamanmu magabata a ciki ne yake ambata makahon farko wanda ya fara kirkirar littafi da rubutu irin na makafi musulmi ne shi ya fara kirkiro rubutun nan na makafi da suke suna caccafawa to shi ya fara kirkirowa wani malami cikin malaman mu to shi al-Imam Suhaili yana cikin su yana da littafin sa sharhin sira sira ta Ibn Hisham abin abin Aghawd al-Unuf eh Aghawd al-Unuf sharhin sira ne na Ibn Hisham to shi ma ya ambaci haka cewa duniya ga baki ɗaya za ta yi shekara dubu bakwai ne manzon Allah su sama shi ya zo ya cike dubu ɗaya an yi dubu shida kenan ko a maganarsu to cikon dubu ɗayan manzon Allah sama ya zo ya ciki wa qala in lam yasihha fihi alhadith almaghfu' sai ce faqad sahha an ibn abbas wa ghayrihi wa huwa inda ahli alkitab kadhalik yace duk al-imam ibn rajab al-imam as-suhaili yace duk da babu hadisi da ya inganta daga manzon Allah su sama marfu'i cewa ga kwanakin da duniya za ta yi to an samu ijtihadi na Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu da waninsa suka ce duniya ga baki ɗaya shekaru dubu bakwai za ta yi sannan manzo Allah sama shine zai zo domin ya cike dubu ɗaya amma wannan magana mai rauni ce matuƙa malamai da yawa ba su goyi bayan ta ba babu nassi da ya tabbata kuma gaibu ne gaibu kuma baya cikin ababen da ake musu ijtihadi la budda fil ghaibi min nas duk abin da zaka yi bayani na gaibu to yana buƙatar ka aje nas ba ijtihadi a ciki ba a kiyasi a cikin gaibu balle ijtihadi ya shigo ciki shi ko ijtihadi aiki ne domin kaiwa zuwa ga samar ma da mas'alar da ba ta da nassi hukunci a shari'a to gaibu ya wuce haka so daga wannan magana tana da rauni Allah gafarta musu da suka a takaice dai kawai wannan hadisi ko hadisai da suke bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bu'iftu bisayf bayna yaday sa'a qawluhu bayna yaday sa'a yadullu ala qurbihi min as-sa'a بغض البصر وبغض النصر وبغض النظر an adadil ayyami wa shuhuri wa sanawat kawai Allah madaukakin sarki bai ambata mana a cikin alkur'ani kwana nawa duniya za ta yi ba manzo Allah sama bai ambata mana duniya kwana nawa za ta yi ba ba su ambaci shekara nawa za a yi a duniya ba amma annabi sama ya faɗi cewa ai ko shi to alama ce daga cikin alamomin kusancin tashin alkiyama sai mai yadda da wannan mai imani da shi kuma yana daga cikin abubuwan da wajibi ne mutum ya yadda da haka shi yasa yana cin aqidar bahasi akan amaratu sa'a wani yanki ne daga cikin al-iman bil yawmil akhir wanda kuma rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida kamar yadda muka sani to wannan a takeice ce wa mimma yadullu ala ba'sati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min amaratu sa'ati daga cikin ababan da ke nuna cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin alamomin tashin alkiyama annahu akhbara an khuruj ad-dajjal fi hadith al-jassasa annabi sama ya bada labari a game da cewa dajjal zai fito a cikin hadisin hadisin da ya shahara da ake ce masa hadithul jassasa hadithul jassasa hadisi ne da al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa hadisi ne da al-Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa al'imamu abu dawud ya rubuto shi a cikin sunan ɗinsa haka al'imamu tirmidhi ya rubuto shi a cikin aljami' nasa haka al'imamu ibn maja ya rubuto a cikin sunan sannan wasu malaman masu ruwaito bayan waɗannan malaman waɗanda ake komawa a cikin littafansu hadisin gabaki ɗayansa yana koma zuwa ga al'imamu sha'abi amir ibn sharahil sha'abi shi kuma ya riwaya daga sahabiya fatimatu bint qais yan uwa abdahaq bin qais ita ce take ba da labari cewa lokacin da ta taɓa wurin ibn al-mughira shi kenan a yakin farko da manzala ta sama ya yakin badar kenan sai ya zama yana cin waɗanda aka ji ma ciwo to bayan kuma ya ji sauki sai ya sake ta sau da haka sai manzo Allah ta sama ya ce masa ya ce mata ta je ta yi idda a gidan ummu shuraiki sai ya ce a a na tuno تلك امرأة يغشاها أصحابي شيء أم شريك ما تاتي da sahabbaina na zuwa gidanta saboda mace ce wacce take ganiya mai kuɗi saboda ka kullun cikin baki take saboda haka ina jin tsoro kada hijabin ki wata rana ya fada a gidan wani namiji ya ganki saboda haka ki je ki idda a gidan ibnu ummi maktum fa innahu rajulun a'ba shi makahu ne in ma kin cire kayan ki ba zai ganki ba so da ka ta tafi bayan ta gama idda manzo Allah sama ya kawo mata wasu mutane ce ta aure su ciki har da Usama ko Usama ya aure ta shi manzo sama ya zuga Usama shikenan ta aure Usama Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma to shine take bada labari cewa wata rana manzo sama ya ce as-salatu jami'a shi a tare a masallaci to aka tare a masallaci shine manzo Allah sama ya bada labari labarin da ya sha badawa a game da addajjal sai kuma aka yi sa a lokacin tamim ibn ausin dari ya zo ya musulunta shi kuma yana ba da labarin abin da ya gani da idansa a tekun sha na dajjal hadisi ne wanda yake da darussa da yawa kuma hadisi ne yake da tsawo malamai sun yi sharhinsa a cikin littafansu kuma aka koma za a gani to a cikin a cikin wannan hadisin mai tsawo hadisul jassasa dajjal ita aljassasa wata dabba ce wadda gabaki ɗayan ta gashi aka ce la yudra qubuluhu min duburi ba a iya gane gaban dabbar ba a iya gane bayanta saboda gashi ya lullube ta shi yasa tamim ya siffanta ta cewa ahlam ay ghalizu sha'r gashi ne ga baki ɗaya a jikin wannan dabba kuma gashi ne mai ɗauri so daga gashi ya lullube ta to shine da teba ya suka tambaye ta ya sunanta ta ce musu sunanta jassasa aka ce an kira ta da jassasa litajassusi hal akhbara lidajjal domin ita ce take zuwa ta zama yan leƙen asiri ta kai ma dajjal labari to a cikin tambayoyin da su tamim ibn ausin dari suka ma dajjal ko dajjal ya musu yake cewa a cikin wannan hadisi yace akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'ala ce ku bani labari game da annabin nan na waɗanda ba su iya rubutu ba da su iya karatu ba me labarin shi qalu qad kharaja min makkah wa nazala yathrib shi ai ya riga ya ban makka ma yayi hijira daga makka ya koma madina qala aqatalahu al-arab shi larabawa sun fara ya kashi qulna na'am muka bada amsa muka ce eh qala kaifa sana'a bihim shi to ya manzon Allah sama yayi da su fa akhbarnahu annahu qad zahara ala man yalihi min al-arab wa ata'uhu sai muka ba da jan labari cewa ai annabi sama ya ci nasara akan waɗanda suke kusa da shi daga cikin larabawa har ma sun zama sun cikin mabiyansa qala lahu qad kana zalika tace haka ya faru qulna na'am muka ce eh qala ama inna zalika inna zaka khayrun lahum an yuti'u shi ai gara su bi shi yafi musu alkhair wa inni mukhbirukum anni sai ya ce to ni zan ba ku labari waye inni anal masih ni ne dajjal wannan hadisin ke tabbatar da cewa dajjal yana nan Allah madaukakin sarki ya halice shi an halice shi kuma yana rayuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya fito kuma zai fito amma fitowarsa za ta fito ne zai zo za ta kasance na ƙarshen duniya dab da tashin alkiyama dab da dab da ta kusa hadisin yana nuna cewa ai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas alama ce da shi dajjal ya ya ji cewa lokacin fitowarsa ya kusa domin Allah bai kaddara cewa zai fito ba sai bayan manzo Allah sama ya zo shi yasa shi kanshi manzo Allah sallama yace fa in yazhar wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum ce idan Allah ya sa dajjal ya bayyana ina nan to kowa ya je ya bacci ni zan muku maganin shi wa idza kharaja wa lam akun fikum fa kullu wahidin minkum hajiju nafsi duna idan kuma ya fito bana nan to kowa ya ji da kanshi to sai manzo Allah sama ya ambaci hanyoyin da zaka bi ka tsara kanka daga ciki dai karanta ayoyi goma na ƙarshe na suratul kahfi ko kuma na farko riwayoyi guda biyu sun zo ayoyi goma farko suratul kahfi ko ayoyi goma karshe na suratul kahfi sannan kuma ko ka tafi makka ko ka tafi madina domin ba zai shiga cikin su ba sannan kuma ka zama kana da imani domin idan ya zo sai madina ta girgiza duk wani shedanin da ke madina ya makale a madina sai ta fito da shi ya bi dajjal sannan kuma in kai kar sallah dukkan tahiyya ta karshe to ka karanta التعوذ من الأشياء الأربعة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أما ببن أبو دزاقي قد كان قد دجال شيني رقود سنة من زن الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وسلوكا عبادة وخلقا كريك سنة من زن سما أباب عقيدة باب سلوكي باب عبادة باب أبيئو dukkan abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ruku da shi kai aiki da shi daidai gwagwadon iyawarka tare da ikhlasi a cikin zuciyarka da izinin Allah dajjal ba zai samu da nasara akan ka ba Allah ya tsare mu gabaki daya ko da ma ya bayyana muna nan insha Allah amma ka saba da jin kiɗa da waka to sai dai Allah kuma domin kayan dajjal ne ai yi mana kiɗa da waka ba dididim dididim irin wannan na zamanin mu da muke ci Allah shirye mu to to hadithul jassasa yana sheda akan cewa ne ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma an aiko manzon Allah sama gab da tashin alkiyama tunda dajjal gashi da zai zo gab da tashin alkiyama ya tabbatar da cewa in dai an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ma lokacin fitowar shi yayi shi kuma al'amarin tashin alkiyama kakka ce ai gashi an dade yau da yin hadisul jassasa shekara 1400 da wani abu amma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa akram ai al'amarin tashin alkiyama a wajen Allah madaukakin sarki kamar kyaftawa ido kai Allah ya ce ma ya fi kyaftawa ido kusanci to daga nan a ayyamul lahi a ayyamul lahi ba ayyamud duniya ba a ayyamul lahi qarib ne amma mu ne muke gani innahum yarawnahu ba'ida Allah ce ne wa narahu qariba mutane suna ganin tashin alkiyama ne sai yake amma Allah ce mu muna ganin kusa yake kusa yake domin kalamhi basari aw aqrab kaman kaftawa ido ne kawai so da Allah ya sa mu cika da imani to wannan shine bangare na biyu daga cikin bangarora guda shida na wannan hadisi da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi yake mana sharhin sa gaba ta uku qauluhu sallallahu alayhi wa sallam hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lahu da manzo Allah sama yace har abauta ma Allah madaukakin sarki bu'istu bis-sayfi bayna dai bayna yadai sa'ati hatta yu'bada Allah har abauta ma Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya hadha huwa al-maqsud al-a'zam min ba'athihi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce manufa mafi girma da ta sa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam bal min ba'athati rusuli min qablihi kai wannan ita ce manufa mafi girma da ta sa Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni kafin sa duk wani manzo abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi domin ya isar shine an yu'badallahu wahdahu abauta ma Allah shi kadai babu wani annabi da Allah ya aiko shi sai ya kafa daula wannan ita ce ka'ida ba a aiko wani annabi an ce tilas daga cikin muhimman ayyukansa sai ya kafa daula ba a'a kafa daula a annabi samara ce daga cikin samaratu da awaci ila tauhid in Allah ya bashi dama to sai ya kafa daula kamar yadda Allah ya ba manzon mu sallallahu alaihi wasallam dama ya kafa daula kamar yadda Allah ya ba annabi Musa alaihi salam dama ya kafa daula kamar yadda Allah ya ba annabi Yusuf alaihi salam dama ya kafa daula kamar yadda Allah ya ba annabi Dawud da annabi Sulaiman dama suka kafa daula amma bayan su da yawa za ka ji an ambaci annabi ba a ambaci ma mabiyansa ba Allah bai faɗin mabiyansu kuma maza sama a hadisi ingantacce ya tabbatar da cewa akwai annabin da zai zo ya wuce shi kaɗai tsawon lokacin da yana da awa ba mutumin da ya taɓa amsa masa ko mata shi bata bi shi kaga Allah na tuba in ka fito takarar kansila Allah kalli mata ka za ta zaɓe ka duk bakin bakin bakin bakin abin nan da kake da shi a duniya matar ka za ta je ta dan kada maka ta maka kara saboda ta sani idan baka ka bata kada ma ban an koma gida ta san abin da zai faru kaga sai ta tau sai ta zo ta tausaya ma kanta sai ta zo sai ta ta kada wallahi amma akwai annabawan da annabi sun ce haka za su wuce ba ba mutum ko ɗaya da ya bi shi su kaɗai za su zo su wuce wani annabi zai zo ya wuce ma'ahu rajula ne ma'ahu rajul war rajula mutum biyu ko mutum ɗaya amma manzo Allah sama da annabi Musa sai Allah ya ba su mutane da yawa manzo sun ce fa arju an akuna aktharuhum tabi'an ina fatan Allah ya sa in fi kowa yawan jama'a to kaga shine wannan to amma babban makasudi shine ai kira zuwa ga tauhidi shi yasa fara kira da a kafa daula sannan a zo a karantar da mutane to ba ba da'awa bace ta annabawan Allah abinda annabawan Allah suke fara yi shine su dora mutane akan tauhidi kuma malami idan har ya mutu da'awarsa ita ce ya kira mutane su kadai ta Allah shi kadai har ya mutu to yana da uzuri a wajen Allah amma idan ya ta wahalar da kanshi ya ce sai ya kafa daula sai an kafa jam'iyyar siyasa sai an yi kaza ai ta gwagwarmaya ai ta gwagwarmaya idan ya mutu sai Allah ya tuhume shi so da ba abin da aka sashi ba ke ka'ida su cewa suke alaina gamsu shajara amma walaita alaina qat'u samara abin da aka dora mana shine mu dai mu dasa bishiya amma tsinkai ƴaƴan da bishiyar za ta fitar ba aikin mu bane kai naka in ka tafi ka bari wasu sai su sai su dasa in kuma Allah ya baka dama kayi waɗannan kamar yadda Allah ya ba Shehu Usmanu dama yayi kira zuwa ga tauhidi kuma Allah ya ba shi dama yayi jihadi ya kafa daula to shike in Allah bai baka wannan dama ta ƙarshe ba to shikenan kana da misalai manya-manya a cikin annabawan Allah madaukakin sarki wannan abin da ya kamata mu sa a ran biki Allah shirye mu so da haka annabawa da manzanni da suka zo kafin manzon sallama maksudin aiko su shine su kira zuwa ga tauhidi shi yasa duk da awar da babu kira zuwa ga tauhidi a gare ta a cikin ta to da awa ce fashila da awa ce da da kanta za ta rusa kanta da kanta za ta rusa kanta misalai kuma suna nan da yawa kuma wa qala ta'ala kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu aiko wani manzo ba kafin ka face sai mun yi wahayi a gare shi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni in ji Allah fa'buduni saboda ka ni za ku bauta mawa وقال تعالى كما ألا مدوكتين سركي يشي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة من أيكو مقوة الأمة دمنزو إذن يزوكي يشي مسو مؤمنين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كبوتا ما ألا شيك ليكم كني سنشد أبن دزا أبوتا ما با ألا با يالا يشي فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة a cikinsu akwai wanda Allah ya zaɓa ya shiryar da shi a cikinsu kuma akwai wanda ɓata ya tabbata a kansa ya ƙi bin annabin nan bal hada huwa al-maqsud min khalqi al-khalqi wa ijadihim kai wannan ma ai shine ita ce manufa ta halitta halittu Allah bai halicci bayinsa don wani abu ba face sai su bauta mushi shi yasa muhimmatul ulama'i تعديد العباد لرب العباد إن سقي ونزن توتك أيك إن الله دوغا مصر تعديد العباد لرب العباد سسا باي سكوما سبو تاما أبنجج باي شكينا إن سقي ونن شكي so daga duk sauran abubuwan da annabawa malamai za su kira zuwa gare shi a gabansu annabawa kafin su to zai zama ne tabi'i ne ga wannan mabiyin wannan ne ko kuma ya zama muƙawwimi ne nasa abu ne da zai karfafi wancan amma ba shi bane asali asali shine ai kira zuwa ga tauhidi mutane su yadda su bayin Allah ne su bauta ma Allah shi yasa hatta tamkini a baku daula me sharadin Allah madaukaki zaki me bugu ce ne yace ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من شرع يعبدونه هذا شرع كينا سو الشرط الأول لتمكين العباد في الأرض التوحيد الخالص لرب العباد duk wanda yake son Allah ya bashi tamkini a ban ya zama shi yake faɗa a ji aban ƙasa to ya kira zuwa ga tauhidi shi ce in yana ta wannan aikin amma bai samu wancan tamkinin na zahiri da mutane suke gani ba to yana da uzuri a wajen Allah Allah ya ganar da kaba qala ta'ala kaman yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mini فما خلقهم إلا ليعمرهم بعبادته ألا بحد شبا ينسبا في دنيا أمر تشيس سبو تامسا وأخذ عليهم العهد لما استخرجهم من صلب آدم عليه السلام سنن ألا مدوك تنسلك يكرب القوري دقا جريسو ألوك تندي بتد سودة أن بابنس آدم عليه السلام على ذلك أكون ونن القوري كما قال تعالى كما يدعى الله يتي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله مدوك تنسلك يتي وإذ أخذ ربك ka tuna ka ambata ma mutanenka a lokacin da ubangijinka ya karba min bani adama daga ƴaƴan adam min zuhurihim zurriyatahum daga bayansu ya karba daga zurriyarsu wa ashhadahum ala anfusihim sannan ya sa su suka zama shaidu akan kawunansu me ya karba na alƙawari alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin ku wanda ya cancanta a bauta masa qalu bala shahidina dukkanin mu kowa muka ce kowa ya ce ya Allah mun shaida malaman mu suka ce wannan ya faru ne a alamul arwah ko alamul zar lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufin ya halicce mu da shekara dubu hamsin kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce sai Allah maɗaukacin sarki ya karɓi wannan alkawarin kowannen mu sai da ya ce zai bauta ma Allah kowannen mu kowa daga cikin mu nan da wanda suka gabace mu tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa annasmatul akhira halitta annasmatul akhira halitta ta ƙarshe da Allah zai halitta a 'ya'yan adam kowa sai da ya ce shahidina ya Allah mun yadda kai ne mun shaida kun ga wannan ita ce ka'ida so daka maksudin halittar bayi da aiko manzanni kuma aikin annabawa da kuma aikin malamai da suka gaje su shine ai kira zuwa ga tauhidi a karantar da mutane tauhidi wanda yau ita ce da awar da ake son ai fada da ita kuma a kai ta ƙasa kuma a daina har a daulolin da suka kafa tauhidi ne ya kafa su irin su Saudi Arabia har da su ba su sha ba to kaga muna cikin zamani na fitina to da ka Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka ambata muke ambatawa kurakuran da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sojan da aka kashe shi a irin waɗannan yaƙoƙan da ake yin su a duniyanci kowa Allah zai tashe shi ne akan niyyarsa kullun yub'athu ala niyyati idan niyyarsa da ya ji shi a matsayinsa na sojan ƙasa ya yaƙi ne domin ya yaƙi albugatu wanda kuma a cikin yaƙin albugatu ya tabbata a shari'ar mu ta musulunci sai ya ɗaura niyya da wannan Allah madaukakin sarki zai iya kallonsa a matsayin wanda ya mutu akan tafarkinsa in kuma ya mutu ne akan wani abu na duniya to shi kenan shi ma Allah zai tashe shi akan wannan manufar tasa sau daga kowa Allah zai tashe shi akan manufarsa ba jihadin boko haram ba ko yakin boko haram hatta jihadin da aka yi shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya mutu a cikinsa Allah zai tashi shi akan niyyarsa haka manzon sama ya tabbata shi yasa da manzon sama zai faɗi falalar shahada mutuwa akan a fagen fama na musulunci sai ya ce wallahu a'lamu biman yuqatilu fi sabili Allah kadai shi kadai ya ban kansa sani wane ne yake yaki dan shi wane ne yake yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama wane ne yake yaƙi don hanyar Allah ta zama ita kaɗai ake bi so daga duk wanda ya mutu irin waɗannan yaƙoƙa da makamantansu to a fawwala al'amarinsu a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah zai tashe shi ne akan niyyarsa dama aqida ahlus sunna wal jama'a ba a ma wani shaida akan cewa shi shahidi ne sai idan nassi ya tabbata amma idan mutum ya mutu a wani yanayi mai kyau to babu laifi a yi masa fatan aljanna idan kuma ya mutu akan wani yanayi mara kyau to babu laifi a yi masa tsoron wuta a yi masa tsoron wuta wannan a takaice kenan wallahu alam to su bugatu idan aka yaƙe su ƙauli rajihi a fiƙihu dukiyarsu ba a ganimata ba ba ba ba ba ba a kama ba a kama dukiyarsu a ce ta zama ganima sannan wala yusba zirarihi ba a kama ƴaƴansu a ce sun zama fursunan yaki ba a yi domin sayyidina ali radiyallahu anhu da ya yaki ƴan tawaye na zamanin sa duk bai yi haka ba saboda haka ba a kama su ba a ɗiba dukiyarsu a matsayin ganima domin ba an yaƙe su bane a matsayin kafirai a ƙauli rajihi an yaƙe su ne li baghihim la li kufrihim ba kafirci suka yi aka yaƙe su ba a a tawaye suka yi ikhwatul lana baghaw alaina haka sayyidina ali ya ce ikhwatul lana baghaw alaina yan uwanmu ne asali a musulunci amma kuma me bagau alaina suka mana ta'addanci suka ketare iyaka saboda ka ba a kama dukiyarsu a ce ta zama ta ganima abinda ake shine za a sa ta a cikin baitul mali gwamnati ta yi abinda ta ga yafi cancanta ta yi da su wallahu alam malamai sun yi bayani akan irin wannan kama al-imam Abu Yusuf a cikin littafin sa al-Kharaj kama al-imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam a cikin littafin sa al-Amwal wanda suna cikin littafanmu da aka rubuta da daddu wanda suke bayani akan tsarin tattalin arziki na musulunci da kuma mashigar kuɗi ta mashigar kuɗi ta gwamnatin musulunci wallahu alam amin
shin ko akwai wajen jihari don na ga wanda ya magana da jihari ta ce masa kawai
eh ai shi yasa muka yi bayani cewa jihadi yana da ka'idoji yana da dokoki ba zuwa za ka yi kawai shikenan a bakin kwata ka tara wasu shikenan ku ci alala ku koshi sai ka zo ka ce za ku shirya jihadi ba kitabul jihadi a littafanmu na hadisi da littafanmu na fiqh yana ɗaya daga cikin bab kutub da suke ɗaukar shafuffuka masu yawa saboda haɗarin su kuma ba barin shi ake a hannun matasa huda sa'ul ahlami ba kawai su rika juya shi yadda suka ga dama aiki ne mai ka'idoji aiki ne mai dokoki manzala sama shekarun shi goma sha uku yayi a makka yana kallo ya shiga gumaka guda ɗari uku da goma sha wani abu suna kallon shi guda uku ɗari uku da sittin kai suna kallon shi yana kallon su ya shiga ya sallah amma ba bai taɓa ce musu komai ba sau da lokaci bai yi ba kafiran kuma ya zo ya haɗu da su yana cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda su kuma suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikun huwa laka manzo sama yana jin su kuma suna yin dawafi tsirara zindir haihuwan uwarsu mata su zo su yi da daddare maza kuma su zo su yi da safi da rana manzo sama yana kallon su bai ce musu komai ba lokaci bai yi ba kuma manzo sama ya ce la tatamannu liqa al adubi ko wani abokin gaban ka ne na fili da fili da kake ganin kafi shi karfi kuna dan gaba da shi a gari to maza sai ce kakka roki Allah ka ci Allah hada mu a lungu in kai addu'an nan Allah hada ku a lungu sai ka dan dana kudaka to balle abokanan gaba da baka san shirin su ba to wannan fiqhun muke bukata a fahimce shi a kuma yi karatu mai zurfi sannan duk wanda ka ji maganarsa da ya bude baki ya ce jihadi to ko jihadin gasken ya zo ba zai yi ba mu dinnan da kake ganin mu mun zauna muna karatu wannan shine hanya farko jihadin gaske kenan kuma da izinin Allah in wancan ya zo na gaske to mu ne za mu iya yi amma wanda yake surutu da baki da hayaniya to ko wancan ya zo sai ya gudu ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أما فلما كتب عليهم القتال ما يفعلوا تولوا هذا كما كان القرآن ينقوى so da ka akwai hadari a game da irin waɗannan maganganun karatu ake bukata ka karanta kitabul jihadi a cikin risala ina jin ibnu abi zaid al-qirawani a littafanmu na malikiya yana cin waɗanda suka fara bayani mai zirki a game da jihadi in ka cire iziya a ƙasa ka karanta ka karanta a cikin irshadu saliki askari sannan ka karanta a cikin littafanmu na sunna da ake da su sai an yi karatu mai zurfi yan uwa ba aiki bane na matasa ƙananan mutane waɗanda ƙwaƙwalansu ba su goge ba Allah shirye mu shi ne wannan ina jin na ba shi amsa ko amsa mai kama da nasiha da faɗa. Assalamu alaikum.